Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
‘Yan wa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
lasbi kan ba ta taso
a kamar yadda aka saba ake gabatar da musadara da lakca a wannan makaranta ta manarul huda tun daga tsakiyar watan sha'aban har zuwa ƙarshen ramadan yau ma da yardar allah subhanahu wata'ala a wannan rana ta lahadi hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta annaba alaihi salatu wassalam wacce ce daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 za mu gabatar da mahada ko za mu dora akan mahadar muka saba yau kamar yadda sanarwa ta gabata sati biyu da iska gabata malam ya fara mana jawabi akan yaban annaba alaihi salatu wassalam wanda shak alfada ya yi wanda muka fi sani da ishiriniya a wancan lokacin malam ya mana bayanin tarihin alfazari da karatun da yi da garin da ike da shirin wani wato kamar da an yi shimfiɗa yau da yadda Allah subhanahu wa ta'ala malamin mu Sheikh Sofita Umar Sani Fage shi zai dora mana akan wannan littafi ko bege na Annabi alaihi salatu wassalam wato wata muka fi shari da ishiriniya da yardar Allah subhanahu wa ta'ala yake gabatar da malam الله يقف تمالا بسم الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kamar yadda muka yi magana a cikin makonni da suka wuce dangane da sheik alfazazi al'andalusi ta gamba da wallahu da rahamatihi da kuma abubakar muhammad ibn al-muhibi wanda izo yi ta hamisi wanda muka faɗa shi alfazazi laifaka masa da alheri ya yi gobe biyu su ne na ƙarshe shi kuma ibn al-muhibi ya zo ya tsora uku a sama to yau da yardar allah subhanahu ta'ala shi ne za mu shiga baitukan nasa amma ita waka ko in ce wake idan ana yi wato ana lura da lafazai wanda mai wakar ya amfani da su ko ana lura da ma'ana ana kuma lura da haɗifa abinda yake ransa na wanda yake wakar da gaske yake kowa da gaske yake ba shine ake kira haɗifa sidikul haɗifa da yawa akwai wanda zai zo ya dinga wakar amma a zuci ba da gaske yake ba yanayi ne saboda jama'a sun karɓi abin yanayi amma in masu ilimi suna jinsa za su dinga jin sifar da baka cewa ba da gaske yake yaban wancan ba yaudarar jama'a yake kora kamar yadda aka samu almutanabi ya yi wa kafuru da shidi yabo yanayi yanayi yanayi can sai a ji sifar da baka ta fito ta kiyayya toran da ya juye kuma zai masa zambo toran nan ya fito fili ya zage shi irin yadda ransa yake so amma ka lura da waka ta hassan ibn sabit radiyallahu anhu mawakin annabi alaihi salamu to anan ake gane sidqul adifa zuciyarsa cike take da kauna annabi alaihi da ganin girmansa to da ka wanda ya taba annabi alaihi salamu to zai fazara ta kobinsa wanda yake ga yawo jini na wuce shi wannan harshen nasa zai zare shi kuma ya ce muku yaƙi ne wanda har abada ba zai lafa ba don haka shi ma wanda yi wannan ishiriniya da wanda ya masa takanisi idan aka bi sai a tarar kowannensu akwai sidikul adifa adifarsa mai ƙarfi ce dangane da kaunarsa da annabi alaihi salam to raka bayan da za a yi masu irin wannan su daina yabon su shiga wani abu daban kamar yadda yanzu a zamani ake samu mutum ya zo yana yabon annabi alaihi salamu in ya gaba ya samun kuɗi sai ya bari ya shiga harkar duniya ya ce waccan ba samu raman can ƙarya yake yi ba da gaske yake yi ba don haka baitin na wato harafin alhamza shine wato harafi na farko jibinsa shine na ba har zuwa da ya to yau za mu fara da baitin wato harafin alhamza baiti na farko a wajen ibnul muhibi guda uku sannan kuma biyu na alfazazi bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم خليليه أوجى للمحسب وانزلا ولا تبقي عن حيفه متحولا وأكرم به مغنا تحراه منزلا حب عباد الله بالمجد والعلا نبي له على الجنان مبوء نبي سذيب الكدر بالحق مرسل يحل به مذ كان طفلا وينهل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد هو حل حبيب بأسرار القلوب منبأ أفاد الندى قيدا وأعمل سعدة فسات بذاك الخلق دينا وشدة فيا هبذا منه لمن شاء عمدة إمام لرسول الله بدءا وعودة به يختم الذكر الجميل ويبدأ فإن بيتك guda uku su na karanta yanzu farko ya ce khalilayya khalilayya khalil shine badadi kwaya daya khalilu in aka ce wani khalilu ana nufin wanda sansa ya zama kamar yadda ruhi yake a cikin jiki to haka kaunarsa take a jikin mutum tattakan lantar maslakar ruhi minni wabi za su miyar khalilu khalila wa iza ma da ɗabtu kunta hadisi wa iza ma sakattu kuntar galila ya ce ta halartar maslakar ruhi minni soyayyarka ta shiga jikina ta ratsa shi kamar yadda rai yake jikina saboda haka ake kiran khalilu khalilu idan na tashi furta kalma to kai zan faɗa in ka ganin shiru ƙaunarka ce take ruruwa a cikin raina shine khalil to shi mawaƙi ya fara da wa'annan yana nufin yana da masoya guda biyu shine khalilayya akwai ya ta kira ya ce ya khalilayya amma sai ya cire ta saboda a larabci ya halatta a cire ta sannan khalila asalin kalmar khalilani shine asalinta khalilani to in an tashi sai kuma danganta ta ga kansa cewa masoya na wannan yaɗin ita ce ta mai magana ita ce ta mai magana ya danganta ya raba masoyin zuwa gare shi kalilayya to sannan a ka'idar larabci kuma idan aka yi nidadi kira to idan wanda aka yi kira an raba shi zuwa wani abu to dole sai ya zama mansubi maimakon ya ce kalilaya dole sai da ce kalilayya saboda tasniya ce suna ne mai daukan mutum bi tagwaye tunda yake daukan tagwaye ba za a ce kalila ne ba ko kalilaya tunda ya zo da kira kalilayya to yana ka'idar mawakan larabawa tun a jahiliya a ka'idar balarabe in zai yi kira in zai yi waka sai ya fara ta da gazalo wato sai ambaci masoya sannan ya magana akan adilal wato kufai na larabawa to sannan kuma ya shiga abin da yake so to su larabawa saboda ƙaumin ruhar mutane ne masu yawan tashi da tafiye-tafiye mutum yana zaune a cikin riga yana da wata wadda yake so a rigar ko a makotar rigarsa kuma yana so su yi aure tafiya ta kama shi ya tafi wani gari yana dawa sai tarar da ita da danginta sun tashi daga rigar sun yi wani gurin bai san inda zai same su ba har abada to wannan zai sa shi ji damuwa sai ya fara yabo akan kufai din ya je inda suka zauna yana kallo yana kuka shine albuka wa alal adila kuka akan kufai to ka'idar balarabe haka in zai waka yake yi sai ya faro da wannan sannan ko ya shiga abin da yake so to kuma zai kaddara a ransa wai ba akwai su bane mutanen da yake magana sai ya kaddara a ransa akwai wa'yansu mutane da zai kaddara su yake magana da su kamar yadda shi wannan mawakin ya yi imrul qais ibn hujr da kindi babban mawakin na na larabawa a jahiliya da ya tashi farkon mu'allakarsa cewa ya yi kifa نبك من ذكرى حبيبي ومنزل بسكت اللوى بين الدخول فهملي كسعى نبك من ذكرى حبيبي bai kuka saboda tana masoyi wanda ya sun tashi sun tafi gurin da wasu inda suke ba amma a ina za mu kukan sakidin lawa sunan gurin kenan bainar da huli fa haumari tsakanin da huli da haumar to shi ma nan da ya kaddara yana da masoya sai ce halilayya ya ku masoya na oja ku karkata bil muhastabi ku tafi kwari da ake kiransa muhastab wanzila ku sauka a wurin wala tabgiya kar ku yadda ku karkata an haifi daga magudanar ruwansa mutahawwalan kuna masu tashi ku bar gurin ku zama kun wato kun nesance shi abin da yake nufi a nan ya kaddara yana da masoya kuma yana gaya musu cewa hujja bil muhassab dama karka da balaraban kenan zuhair bin abi sulma yana cewa hujja ala dalil muhil la Allah na da bikin diyara kama ba kauni hizami ya umarce su da su karkata su bar da hanyar da suke bi ga wani guri da yake son ke magana a kai yana begen gurin saboda alfarmarsa da ƙaunar da yake wa gurin sai ya ce in kuka je gurin kar ku yi ku bar shi ku lazamce wa gurin ku nace masa ku zauna to wannan wanda guri ne sai ce wa akarin bihi magana ina mamaki shine ma'ana akarin bihi magana ina mamakin alfarma da daraja da fifiko na wani mahalli shi ne ma'anar wannan a karin da ke magana ana mamakin alfarma da daraja da fifiko ta wani mahalli amma wannan mahalli mai yake meye da shi ya ce ta harrahu manzilan a haƙo ibadillahi ta harrahu shi ne fi'ilin fa'ilin sai ne a haƙo ibadillahi wannan guri mai cike da daraja da alfarma da har ake mamaki saboda alfarmarsa da darajarsa to a hauku ibadillahi mafi cancantar bayan Allah bil majidi da girma war kula da ɗaukaka taharrahu manzila ya nufe shi ya zama masauki ya zauna a gurin shi wannan guri ya nufe shi ya zama masauki a gurinsa abinda nake so mai hattara sosai wato kada da zai ɗauki waka in tafi kamar yadda nake koya wa ɗalibai a jami'a in an zo sai mun bi alfazin da yi masu ƙarfi ne ko hashina ko layyana ko raƙiƙa ko hashina ko kuma wacce take sa'aba ko kuma sahala ko wahadaha ko gamiza duk ba dama ne wannan ana kuma ka'idan na hau ita ma watakila dole sai dai ne hakuri da ita sai abin da ba a rasa ba amma abin da yake nufi a nan yana cewa masoya na guda biyu ku yi maza ku karkata ku tafi wani guri da ake kiransa muhassab kuma ku sauka a gurin in kuka sauka kar ku yi duk bar wannan gurin saboda me saboda wani muhalli ne da yake cike da abin mamaki na albarka amma me yasa yake da albarka saboda a haƙƙun ibadillahi bil majdi wal ula taharrahu manzila mafi cancantar bayan Allah a wajen ɗaukaka da kuma girmamawa ya nufe shi ya zama gurin zamansa to a takaice ina so mu fahimci muhassab muhassab sunan guri ne ana kiransa albadaha a maka wajen guraren da ake jifan iblis lokacin aikin hajji to a gurin anan yake shi muhassab din wadi muhassab akwai wadi muhassab akwai baɗin ƙorana duk sunayen gurare ne a nan to amma shi muhassab din ya ɗauka shi ko muhassab din akwai inda ruwan yake gudu ana kiransa haifu bani kinana haihu bani kinana shi sa ce la taugiya an haifiye kar ku bar wannan haifu din abin da ya sa mai ishirin ya ambaci wannan haifu din saboda neman albarka ta annabi alaihi salamu mun lura annabi alaihi salamu ya aikin haji kuma hajjin sa kwaya ɗaya yi alaihi salamu ita ce ta ban kwana to a ranar juma'a annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya a arafa ya kudu ba a gurin da ake kansa baɗin ƙorana inda liman yake kudu ba a yanzu dan ba filin arfa ba ne gurin duk wanda ya je nan ya zauna ya gama in ya tafi ba shi da haji in dai bai shigo filin arfa ba ko kuma iskar bishiyoyin arfa tana kaɗawa jikinsa ya ji ba ka wa shi da haji to annan annabi alaihi ya tsaya ya huduba da ya gama hudubar sai ya tashi alaihi salatu wassalam sai ya tafi gindin dutsen daga yamma sai ya tsaya akan taguwarsa kasuwa alaihi salatu wassalam har rana ta faɗi ce wa kaftu huna arafatu kulluha mawqif na zauna a nan na tsaya arfa ko ina gurin tsayawa ne ba shi ka hau dutse ba rana ta faɗi annabi alaihi salamu ya zauna ya ce da sahabbai ruwanullahi alaihim jibril ya zo ya yi min albushir ya ce allah yana gaishe ni kuma ya ce in gaya muku wanda duk ya tsaya a arfar nan allah ya masa gafara to sai na umar ya ce ya rasu a kan mu ta tsaya sai ce a a daga yau har tashin alkiyama so da aka sabai suka cika da munna da farin ciki da jin daɗi sai fa kuma lokacin tashi daga nan za a tafi kuma musdalifa a nan za a je a kwana sannan gare waye kuma a tafi wajen jifa sannan a tafi manhar inda za a yi suka na na na abin da ake da abin da ake za a yi hadaya da su saboda haka annabi alaihi salatu wassalamu wannan rana sahabbai wato suka cika da jin daɗi da nishadi sai aka fara kuro aka fara sowa hargowa ta taso ana zabarar raƙuma da dawaki da sauri sai annabi alaihi salatu wassalamu ce ayyuhan nas alaikum bis sakina فإن البر ليس بالإيضاح أنا أمتك فنسو جن دادي دبن الله وحرقوا وجه فنسو فسيسك النسو سنب عليه السلام يا kuma bai tashi ba aka yi tsit to an annabi alaihissalam bai tashi ba wanda zai tashi aka yi ta zama aka yi ta zama aka yi ta zama can sai ga usama ta ibn zaid radiyallahu anhu ma ya shiga wani guri cikin daji haka sai gashi ya fito yana fitowa sai annabi alaihi dora shi a bayan rahuni sai tashi sai tashi taguwarsa alaihi salam ashe shi yake jira da ya dauke shi suka tafi ana wannan annabi alaihi salam a lokacin ya koya wa musulmi yadda ake tafiya a cikin rinsi idan guri ya dan yi shara-shara sai saki linzamin ko akalar taguwar tasa sai ta dinga tafiya saf saf saf saf saf saf saf da sauri in yi gurin ya rintse sai ya ja abin akalar tasa sai kanta ya kusan taba kuciyar siddi tana tafiya a hankali in yi gurin ya saki sai sake sakinta a nan ya koya wa duniya yadda ake yin tafiya da abin hawa salam to sai ya tafi mash'ar haram daidai ya sauka a nan a muzdalifa sai sallar magariba kuma sannan ya sallar isha raka a biyu kamar yadda arfa dama yi azar da la'asar raka a biyu biyu lokaci daya to ita ma ishar magariba aka jinkirta ta sai kamar karfe tara dama ake yin sallah ranar arfa ya yi sallar magariba alaihissalam raka a biyu ya yi raka a uku sannan ya yi isha raka a biyu irin abin da ake na baƙiyatu salihati bai yi ba sunana mutane ana cikin wani hali to a nan ne waɗanda suke da larurai ya ba da dama aka wuce da su suka tafi gurin jefa to a nan ya kwana ya san da gari ya waye bayan an yi sallar asuba ya yi ta zikiri ya yi ta zikiri da zikurullah ɗan da mashar alhara da ya gama wannan sai kuma ya sauke usama ta ɗan zaid daga ita taguwar tasa alaihi salamu sai kuma ya kora fadl ibn abbas radiyallahu anhuma sai ya dauke shi suka tafi ana zuwa sai ya tafi gurin jifa gurin jifan sai ya wuce na daya da ya tashi daga mashar haram sai ya dora fadl ibn abbas radiyallahu anhuma akan wannan taguwa ta same alfarma mai albarka sai ya tafi wurin jifa yana zuwa sai ya tsallake na ɗaya da na biyu sai ya jefi na uku ita ce jamratul aqaba ta ƙarshe ya jefe ta bakwai kowace tsakuwa sai ya kabbara islam sannan aka je wajen manhar a nan ne ya soke raƙuma don raƙumi ɗari ya soke hadaya ya soke guda sittin da hannunsa mai albarka alaisan guda arba'in ya ce sai na alibin abi ɗalib da dilam ya wakilce shi ya soke su to sannan ya je aka yi masa aski askin sai ya sa wanzamun ya aske ɓangaren dama kowane gashi sai ya ɗauka ce ina wane ce ungo ya shirba musu da hannunsa sannan ɗaya kan ɗaya ɓangaren sai ce ina abu ɗalha zo ka aske gaba ɗaya na baka saboda ya nuna wa duniya abu ɗalha ya yi min abin da na gamsu da shi shi ne mijin rumaisa wacce ake ce da ita ummu sulaimin mai kudin gaske ne a mutanen madina kuma ya so allah ya so manzan allah sallama ya yi rawar gani annabi alisama a wannan hajjin ya nuna alfarmar da yi masa to aka rabar da wannan gashi annabi alaihissalatu wasalam ya wuce sai tafi garin maka ya je tsawaful ifada da ya tsawaful ifada ya gama sai kuma sake dawowa muna a nan ne annabi alaihissalatu ta akiri ya yi ranar ɗaya ga sallah ya ji ya jefi jamarat guda uku alayhissalam ya jefi na ɗaya ya jefi na biyu ya jefi na uku na ɗayan an jefa za a juya a kalli har inda ka'aba take alƙibla sai a yi addu'a na biyu ma in aka jefa za a yi addu'a amma na uku ba a addu'a kashe gari ranar biyu kagaran lahadi kenan wannan ran asabar ije yi wannan sai kwaran lahadi alayhi salatu wassalam sai ya je ya jefi ta ɗaya na biyu na uku bayan zawali rana ta ɗaya da sallama bayan zawali ya jifan alaihissalam na biyu marar lahadi ya je ya jifa bayan zawali na ɗaya aka yi addu'a na biyu aka yi addu'a na uku da ba a ya wuce ya sai ranar litinin shi ma bayan zawali ya je ya jifa na ɗaya na biyu na uku na ɗayan ya yi addu'a na biyun ya yi addu'a alaisa na ukun bai yi ba kaga an gama aikin hajji kaf to sai ranar talata to shine wannan karatun a nan iki ranar talata sai ya ce da abu rafe shi ne mai kula da kayan abincin annabi alaihi da shimfiɗu nasa shi ne ake cewa fi sikilin nabi alaihi salam to sai ce masa ka je ka kafa min haima ina so zan zauna abu rafe sai allah ya yi masa alfarma ba sa shi aka yi bace aka yi kurin je kaka famun haima da ya tafi sai je muhassab wannan da mai shi ake cewa ujabil muhassabi sai je muhassab eh ya kafa haima a gurin dama annabi alaihi cewa zan sauka a haifi bani kinana nan gurin kusan gado ne na mahaifinsa alayhi salam sannan anan aka shirya abinda za a rushe addininsa amma yau gashi shine ya samu komai da abu rafi je kawai sai kafa haima a gurin annaba alaihi salatu wassalamu da ya zo sai ya sauka shine ma'anar taharrahu manzilan a haƙo ibadillahi sai annaba alaihi sauka a muhassab kwari ne haifu din shine dan tudu kawakin gaba inda ruwan yake wuce zir haka kamar munan kan sai a ce kamar kwarin gogo za ga ruwa yana tafiya yana wucewa to gefe da gefe akwai tudu inda mutum zai iya zama da da ciyawa da su tumatiri su abin da duk suna fitowa to wannan gurin ne mai sanyi ne mai daɗi sai aka yi masa haima sai ya zo da yana zuwa sai ya sauka shine haifa bane kinana da ya sauka a gurin alayhi salamu sai aka ga ya kwanta ya bacci shine darajar gurin sai ya bacci alaihissalam kuma sai a ga a gurin ya yi sallar azahar alaihissalam da lokacin la'asar kuma sai ya sallar la'asar sannan a gurin ya yi magariba sannan a gurin ya yi isha sai ce in kuka je kar ku yadda ku bar wannan gurin guri ne mai abin mamaki na albarka tuna fatan watakila manufar mai ishirina ta fito ko gane haifu bani kinana annabi alaihi sauka ranar talata bayan ya gama aikin haji ya wuna a gurin yayi bacci mai nasa na alfarma ya sallar azhar a gurin ya sallar la'asar a gurin ya sallar magriba a gurin ya sallar isha a gurin to shine darajar gurin da yake kiran masoyansa su je wannan gurin su sauka kace da su bar wannan gurin saboda guri ne mai tarin albarka annabi alaihi salamu ko minti ɗaya a guri to har a tashi kiyama albarka gurin ba za ta zaizaye ba kuma koda za ka mai da gurin masai ba za ta iya cire wannan albarka gurin ba a zo gurin za a dinga bawali ana bayan gari albarka tana nan ba abin da zai taba ta kuma tun daga gurin har zuwa ta hatar sara rikashin ƙasa na bakwai albarka sai ta nisa ta je wannan gurin to shi sa ce kakku bar wannan gurin domin annabin Allah wanda yake ya fi cancantar bayan Allah a girmama shi a mutunta shi kuma ya fi cancanta bayan Allah cancantar ɗaukaka shi ne ya nufi gurin a kan ya sauka ihuta to a nan a haƙo ibadillahi bilmajidi wal'ula ina so in ɗan yi mana ƙarin bayani a kan zamani da muke da tsinin baki babu abu mai haɗari ga ɗan adam irin harshe ina so in ja hankalinmu annabi alayhi salamu mujinaniya ne mujinaniya duk wanda zai magana a kansa sai a hankali ba wai mutum karan kaɗa miya ba ko mala'ika jibrilu yana kafa kafa wajen hudale shi domin allah ba zai ji kunya jibrilu ba in ya taɓa masa annaba sai maganinsa duk sahabban sarwanar alayhim kafa kafa suke da shi in muka lura da abin da ya aikin hajji din za mu ga suna ta hattara da ya ce musu ayyayo min haza wace rana ce wannan dukkanin sun sa ranar arfa ce sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam domin kansu su bulta baka su faɗo wani abu ba haka yake so ba to butun tasa ta zo to abin da yasa na tsaya a nan mutanen yau ba san akwai karancin daraja sanin daraja a nauzar kimarsa kalmomi a kansa suna da haɗari yau idan mutum ya gamu da wata musifa ko wani bala'i in ya tashi sai ya ce ai annaba ma alai ya taba gamuwa da wannan to hukuncin sa hukuncin kisa ne in dai shari'a za a yi masa ta gaskiya sai an kashe shi bai isa ba ko dan waye shi ko mutum yayi wani abu ya ɗebi kayan jama'a sai ya ɗiban ganima ma halan ne annaba a zamanin sa an ɗiba to hukuncin sa wannan kisa ne dan bai isa ba ba wanda yake wa annabi alasai shi ta ce a haƙo ibadallahi bil majidi shi ya fi cancanta duk halittar Allah a girmama shi da kuma ɗaukaka ba a yi masa wani sai an yi hattara wajen magana da annabi alayhi salatu wassalam in yana nan ne to sai ya yi yin afuwa yanzu lokacin da aka zo akan gonar azubairu bin al'awami radiyallahu anhu wajen ban ruwa a nan madina da wani mutumin madina sai rigimar ruwa ta zo sai aka kakara wurin annabi alaihissalam sai ce zubairu zubawa ba wa gonaka ruwa saboda sulhu zai yi sai wancan ya ce arsala idan dan gwagwanka ne kai haka wannan kalmar alƙali ce alkali ya ce wannan kalmar ba dan annabi ne yake da rai ba daman kashe shi kawai za dan dan gogonka ne sai ana yace to shikenan hukunci zan yi kuma sai hukunci yace je ka saki ruwan ka yi zubairu ka sai ya isa gonarka ka kuma rufarwa sai ka gama bukatun ka ta cika sannan ka bude masa shi ma ya samu to saboda haka mai hattara da annabi alaihissalam ya ce sa'ar bawan nan bawan allan annabi na dare alaihissalam ya kau da kai amma da a bayan annabi alaihissalam ya faɗa wa annabi wannan kalmar dan dan gogon ka ne to hukuncin kisa ne a kansa so da ka mai jawa ƴaƴan mu kunni annabi alaihissalam ya fa gaban wasan da duk wanda ya ɗebo shara ya zuba masa in anan duniya ba a yi masa ba to ba zai fita daga duniya lafiya ba kuma kar ya kuskura ya tafi kabari zai game da Allah ta inda bai taba tsammani ba Allah madaukin sarki baya wa kowa kara akan annabi alaihi ko makaho ko mai ido duk wanda ya taba masa shi alaihi salatu zai maganar sa kuma in kaga shiru to ba kyale mutun yayi ba daga masa kafa yi akai wata gabar da in ya fuskance shi ba wani sarari wala sama wala ƙasa wala duniya wala lahira da za ta karɓi mutum in dai Allah ya sako shi a gaba in ya taɓa masa annabi alaihi salatu wassalam Allah ya kiyaye sai ce nabiyun annabi ne lahu a alal jinani mubawwa'u wato a alal jina aljannatai masu girma masu madaukaka to ita ce mubawwa'u wato mazauninsa sa annabi alayhi salamu mazauninsa a alal jina ne aljanna madaukakiya anan annabi alayhi salatu wassalamu zai zauna wadda rufinta al'arshi ne saboda aljannar iri iri iri iri iri ce amma yadda za mu lura da ita aljannar sai mun lura mun san kudanda kudanda yanda kudandan yake da ake a ƙauyuka a yi tsaki nan a yi wani ake kusa da shi a kewaye a yi kuri ba tare da sai an yi katanga ba wannan ɗakin yana nan wannan labinsa a yi haka a kewaye to irin wannan haka aljanna take ita ma labadan allah ya sa ban tsammaci zan yi haka ba da ko da kwanukan sha ko da falabe da sai nuna muku yadda jerin aljannatan suke ai haka suke wannan na jikin wannan kaka ta yi kuri akwai jannatul ma'awa akwai jannatul na'im akwai jannatul khuldi ga nan daban-daban daban-daban daban to sama kwaya daya ita ta rufe su kaf ita ce alfirdausul a'la to ita ce mazaunin annabi alaihi salatu wassalam in za mu yi addu'a to ita za mu roƙi Allah Allah ka ba mu alfirdausul a'la to ita ce ta annabi alaihi salatu shine sama a alarjina sai yana sama shi sama da kowa to in ya zauna akwai kuma makamul wasilati duk lokaci ko Allah yakan girmama 'yan aljanna da makamul wasila kamar wata kujera ce da annabi alaihi zai fito shakatawa ko shan iska da hantsi ko da la'asar ko da daddare to in ya zo kan wannan kujerar ya zauna yanda rana take shiga gidan kowa haka annabi alaihi gidan kowa za a dinga ganin sa ana so a faranta yan aljanna sai annabi ya fito ya zauna shi ake kira maqamul wasila duk aljanna kowa sai ya ganshi sannan shi alaihi salamu in ya zo in kana so ka gane shi alaihi salatu wassalam shine ka samo fitila wacce take mai dishi-dishi ka kunna a ɗaki sai kuma ka je ka samo irin kwallon tarki ne security live ka kunna ya za ka ga wancan to wannan dishi dishi shine hasken aljanna amma shi in yi tajalli tuni ya shafa na ta wani irin haske ne da ba za ka iya kwatanta shi ba kai dai ka ce kana ganin hasken rana amma haskensa wallahi ya bambanta da na rana wani irin haske ne mai kwarjini wani irin haske ne mai kwalliya wajen haske ne wanda zai dinga shiga jikinka ka rasa ta ina dukkan kiyaninka sai ya rada shi to in ya shiga wannan ya zauna to duk gidan da yake aljanna sai hasken ya fito sai ya dasa shi aljanna alayhi salatu wassalam to wannan mai darajar shine annabi alayhi salatu wassalam shine nabiyin lahu alal jinani mubawwa'un annabi ne da madaukakin aljanna a gare shi ita ce masauki ita ce gida ita ce inda zai rayu salam tare da masoya allah maɗaukin sarki ya sa mana cikin maƙotansa salam kai muna ma cikin 'yan gidansa salatu wassalam wannan gurin ana buƙatarsa sosai akwai rabi'atu ibn ka'abil aslami yaro ne matashi amma wai a ta tarihi nake faɗa Allah ya man gafara shekararsa ba ta fi sha hudu ba sai ya tattare gidan annabi alaihissalami yake zuwa baya bacci duk dare farai idansa biyu da ya ji annabi alaihissalami ya motsi sai ya tashi ce me ake so annabi alaihissalami faɗa sai ya masa kullum haka yake ran nan dai da alherin isame shi sai annabi alaihissalami ya tunkasa sai ce ka abu sarni roƙe na alfarma mana sai ce zan je na shawara har ya fita ƙofar gida sai ya dawo da sauri sai ce ya rasulallahi as'aluka marafaqata ka fil janna ina roƙonka makotaka da kai in zama ina dan gidanka a cikin aljanna ta kai da kace zaka yi shawara ce ba na buƙatar shawara kowa ni na gane wannan shi yafi sai annabi alaihi sai ce awa gairu zalik ba ka da wani abu ba wannan ba sai ce kaɗai wannan da ke so sai ce ayin ne alanar suka bi kasarcin sujud in kana so zan maka lamuni amma sai ka taimake ni sai ka taimake ni da me yace da yawan sujada shine wa sujud wa atare in kai sujada zaka ƙara sama zaka ƙara so cikin sauki zan maka lamuni zaka shiga aljanna inda nake to kaga motar sai a gurin mu ba a shantakewa da baki a dinga cewa za a shiga aljanna za a zauna tare da annabi alayhi salamu za a shiga aljanna tare da sanana aisha radiyallahu anha za a shiga aljanna tare da sanana bakar radiyallahu anhu kowa yana shintuba abin da ya ga dama kuma yana rayuwar kiuya ba zikiri ba sallah ba komai sai abin da kurin ba a rasa ba to sai an tashi sai an yi wannan sai mu ya samu wannan wato alfarma wannan shine baiti na daya mubawwa'u shine karshen baitin shine alhamza din da shi ya kare to sai baiti na biyu yace nabiyun annabi ne azimul qadri wanda alƙadarinsa a gurin Allah azimun mai girma ne alƙadarinsa a gurin Allah azimun mai girma ne shi ma dole na wuce saboda akwai asifar mushabbaha ita ce azimun din kuma ita aka yi idafa izuwa alkadar shi ma larabci ne dole na wuce shi wanda ya san nahawu shi ne zai fahimci me ake nufi da wannan da ice azimul kadri bai ce kadruhu azim azimul kadri wanda alkadarinsa yana da girma wurin Allah babu wanda isan iya kadarin annabi alaihi salatu wassalamu wato sai Allah da ya halicce shi subhanahu wataala Allah da ya zabe shi shi kadai ya san girman sa wannan annabi mai tarin albarka mai alfarma wanda yake da kusaci da ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya yi wa alfarma da abu uku wanda bai wani makaluki ba kuma ya alkawari tun azarba zai sake wani ba shine ya ba shi kusacin da bai ba kowane makaluki ba sannan kuma ya kusanta shi gare shi kusanta wanda bai wa kowane makaluki ba sannan kuma ya yadda da shi yadda da bai wa kowane makaluki ba so da aka yake da wannan alfarma a gurin ubangiji subhanahu wata'ala Allah kadai shine ya san kadarin annabi alaihi salatu wassalam amma ba kowane mutum ba akwai lokacin da banu tamim suka zo madina sai sahabbai suka yi shawara sai wannan ya ce shi in za a tafi a naɗawa banu tamimu ne ya zama shi ne jagoransu suna abubakar ya faɗi wannan suna umar shi kuma ya faɗi nasa wannan da suka yi a gaban annabi alaihissalamu saboda wannan allah ya sauka da suratul hujurat cewa idan ba allah bai shiga ciki ba to da kyar za a ci riba zama da annabi alaihi salam so da girman ya kai girma to sai aka kwabe su ka ce wannan bawan Allah in yana zaune to ba da sai fidda ra'ayi ba mai magana a gabansa ya ulazina aman la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli da aka gama ya ka ce abe isa ba ya ulazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون wanda da ya magana da annaba sai kamar yadda muka saba yi wannan kuna yi da yan uwanku wanda da ya wannan in dai annaba yana guna sai duk abin da ke kwaya shekara miliyan sai Allah ya rushe shi duk wanda zai masa magana sai dai rada ka ake sira sallaci innal ladzina yaghudduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa in sai abubakar yana magana sai ya tambaye shi bai kake faɗa da rada da rada in ka faɗa yadda kake da dan uwanka duk abin da kai sai Allah ya rushe shi Allah ya ladabtar shi mai daraja ne ba a aka ajizarsa ko ba a dadewa tare da shi mutum ya zauna daga shi sai annabi alaihi minti biyar yanzu ciko ya biyo ka ba za ka iya kiyaye haƙƙinsa ba da sai sa lallabawa ake kowa ya maza maza ya wuce shi sa har yau in ka je madina za ka gaida ana sa ake kai sallama ka wuce kore kar ka tsaya in ka je garin tsayawa ka shiga ciki abin ya wuce inda tunanin dan adam yake irin kadarin da yake da shi gurin Allah subhanahu wataala sai ce bil haqqi mursal da gaskiya aka aiko shi shine annabin gaskiya shi aka aiko da gaskiya shi aka sauka da littafin gaskiya kuma sauka littafin ma da gaskiya aga bil haqqi anzalnahu ko bil haqqi nazala da gaskiya aka sauka da qur'ani da gaskiya qur'ani ya sauka sannan annabin mai gaskiya ne kuma akan gaskiya aka aiko shi sai ce yo allubihi ana sha na biyu da shi muzka na ɗiflan tun yana jariri wayun haru kuma ana sha na farko da shi shi ma wannan larabci ne yu'allu da yun halu ana fatan mu lura da wannan kalmomin an yi sha na biyu da shi kuma an yi sha na ɗaya me ake lokacin yana karamin yaro me ake nufi da wannan ana nufi lokacin da annabi alaihi yana karami idan aka rasa ruwa fari ya fada su abu ɗalib sukan ɗauke shi alaihi salamu sai su tafi da shi inda za a roƙi ruwan suka ɗaga shi yana jari suka ce muna fatan a ruwa to ba za su dawo sai a ciki shine sha na ɗaya da sha an taɓa yin haka da shi shine yun halu an yi sha na farko da shi na karami sannan yu allu an yi sha na biyu da shi shine roƙon ruwa na sha da fari Allah ibada ruwa to da shi ake shi sa Abu Talib yake masa waka yake cewa abiyada wista ta kalga mamu bi wajehi sai malil ya tamara a fatalil aramili mai farin feci ana neman Allah ya shayar da mutane ruwa da shi wato sai malil ya tamara a fatalil aramili to annabi alaihi salatu wassalamu haka yake to wata ran a Madina yana hudu ba ranar juma'a sai wani balarabe ya miƙe ya ce ya rasulallah ba ruwa duk amfanin gona mu bushewa ke dabbobi na mutuwa mun rasa yadda zami yana cikin hudu ba sai cik sai ce allahumma a gisna allahumma a gisna allahumma a gisna iya wannan kalmar sai dirim dirim dirim sai ruwa ya tsinki aka dinga labta ruwa aka dinga labta ruwa a haka kowa ya tafi gida ruwan ya ci gaba har sai da wata juma'a ta dawo ruwan aiki to da juma'a ta dawo ana ruwa can wannan ba larabe ba sai sake miƙewa ba annabi yana huduwa sai ce ya rasulullahi ruwa yayi yawa yana nan yana ta rushe gidaje yana tafi da dabbobi duk amfanin gonar ya tafi da shi to annabi alaihi salam bai ce ruwan tsaya ba bai ce Allah dauke ruwa ba ta yadda yi faɗa ruwan ya zo in ya ce a ɗauke ruwa ta idan har yau da ba za a sake ruwa ba ya san waye shi a gurin Allah kawai sai ya haka hawa laina yadda ka san rumfa a cire rufin kawai sai hadirin ya cinye take sai ce kimamal jibali wa manabital asha tafi inda duwatsu suke da inda ciya take wato aka yi ta yi a can to anan ne sai ya ce ina ali ibn abi talib sai ce ya miƙe sai ce da mahaifinka na dare da ya ga abin da bai taɓa tsammani ba shi ya min wancan waƙar na ƙarami ana roƙon ruwa da ni ce ka ga abin da ya gabanka da yana nan da ya ga abin mamaki to haka annabi alaihi salam yake shine yu'allu bihi muskana iblan wa yunhalu ana sha na farko da shi shine yunhalu sannan yu'allu kuma ana sha na biyu da shi amma larurar waƙa dan kar ta karye shi isa ya tufatar da wato na ƙarshen shine yi hallu sha na biyun kuma ya jinkirtar da na farko shine yin halu to haka yake ya ce falin minhu ya ce wani annabi da tarin abin mamaki yake shine ma'anar lillahi minhu kamar ka ce lillahi dan ruhula ma da lada wani wala da abin mamaki yake wa huwa a ala shine mafi ɗaukaka sannan wa akamalu kuma shine mafi cika na daraja da halitta ta gangar jiki da kuma ɗabi'a ta halaye ya fi kowa cikar halitta ya fi kowa kuma kamala shi sa ake cahuwar da zai tamma ma'anahu wa suratuhu shi ne ma'anarsa ta koye ɗabi'unsa da halayensa da kuma gangar jikinsa ta gama cika babu wata makusa babu abin da ake so a ƙara sun mastafahu habiban bari'un nasabi mai kirkirar halitta kuma ya zaɓe shi shine masoyinsa kuma tun azar ba zai sake irinsa ba bai yi ba ko ba zai sake ba subhanahu wa ta'ala aminun sai ce amintacce ne li irshadi li ibadi domin shiryar da bayi mu'ahhalu kuma an tanade shi dan haka bi iznihi wa da'i lillahi bi iznihi wa sirajan munira shine mu'ahhalu an yi masa zubi an masa tanadi na iya wannan aikin ba haka kurin kara zube ya zo yake yin aikin ba to shi irshad sai abu biyu sun haɗu akwai wato irshadun watau jihun za ka shiryar ka fuskantar to in an samu wannan to aka yi muwafaka kuma ubangiji kuma ya yadda sai kuma a sami hidayatu ilhamin sai na ilhama ta shiga ilhama sai ta shiga a wannan to abinda ake nufi da wannan shine ita rayuwa kamar tafiya ce wadda za ka yi daga wani gari zuwa wani gari kana tafiya a kan hanya za ka ga can an rubuta maka tsakaninka da gari kaza ya rage mil kaza sannan za a gaya maka ina ne jirgin ƙasa yake ratsawa ina ne makaranta take yara suke tsallakawa ina ne wata kwana take wadda in baka san da ita ba za ka samu matsala to wannan hoda kenan to annabi alaihi salamu aikinsa nusar da bayin Allah ya nuna musu ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza don aikace aikacensa hatta bukatunsa na yau da gobe in yana yi nusar da mutane yake yadda za su kusanci Allah subhanahu wata'ala to idan ya yi wannan to shine ya gama aikinsa alayhi salam irshad ya shiryar da mutane ya musu bayani ya ɗora su akan daidai to amma zuciya kuma ta karɓa a yi aiki da shi wani ko ba aikinsa ba ne aikin Allah ne subhanahu wata'ala to in an sami irshadi wanda yake nusarwa na gaskiya da ikhlasi to kuma sai a yi muwafaka da ta Allah da sun haɗu sun zama tagwaye to mutum ya tsira to shi Allah ya shirya shi dan wannan saboda in ya zo yin to in Allah ya da kuma zuciya za ta karɓa za a bi shine Allah yi masa abu uku a wajen shiryarwar na ɗaya fatahallahu bihi a ayunan umyan Allah ya buɗe idan dinan da suka makance ba sa ganin gaskiya da izo shi sai Allah ya buɗe masa idan danan jama'a in ya nuna musu gaskiya sai su gani sannan wa azanan summan kunnuwan da suka kurince ba sa jin gaskiya sai Allah ya janye in aka da gaskiya za su ɗauka sannan wa quluban gurfan da zukatan da aka yimke su aka juye to su ma sai aka buɗe su a gaskiya ta zo sai su karba to don haka ya dinga yin wannan lokacin da ya fara shi kadai ne amma ranar da ya je arfa hajjin bankwana wanda suka raka shi ba wanda suke garinsu ba suka tsaya arfa tare da shi mutum 144 to shi ne aminu lirshadi da ibadi mu'ahalu wanda aka tanade shi don wannan sannan habibun masoyi ne wannan da Allah mu lura da wannan kalmar sosai tana da ma'ana biyu yakan zama habibun bi ma'ana fa'il yakan zama habibun bi ma'ana mafa'ul in aka ce habibun bi ma'ana mafa'ul shine wato wanda ake so wa yake son sa Allah wanda Allah yake so kuma ya kusanta shi gare shi yadda da shi kuma shi ne wanda yake da fada a babbar fada kuma yake da shiga a babbar fada kuma duk abin da ya yanke a fadar Allah ta yanku to shi ne ma'anar habibun wanda Allah subhanahu wata'ala yake sansa irin san da baya wa kowane irin makhluki to shi ne mafa'ul in ya zama fa'il to shi ne wanda yake san Allah subhanahu wata'ala san da baya wa kowane irin abu Allah kaɗai yake so subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan kalmar habibun duk ta ɗauke su gaba ɗaya ta ɗauki wanda Allah yake so kuma ta ɗauki shi da yake son Allah subhanahu wa ta'ala bi asraril qulubi da abin da yake koya a cikin zukata munabba'un ana ba shi labari annabi alaihi wasallam ta zo gaban sa da ya gama yana kallon sa in ƙarya ike yana sane yana kallon zuciyar an nuna masa inda gaske ke ma an nuna masa amma ba zai magana ba akwai kara akwai mutunci sai ya shi ne ba asirarar kulobi mana bawan abinda yake koyi na zukata sanar da shi ake sai a bashi labari gashi gashi sau da haka in munafuki ya zo da ya gama kulle-kullensa yana sane da shi ba zai ce masa komai ba ko baya kashe su domin sai a kashe wa musulunci kasuwa na nesa ba su san makircin da ba sai a ce in ka musulunta ma in ka zo kusa da shi kashe ka zai ba ya kashe wani ya kashe wani sai ya haƙura ya kyale su baya taɓa su abdullahi dan ubayi dan salula shi ne yake fitowa masallacin annabi alaihi mai hau kan mimbarin annabi alaihi salam in ya hau kan mimbari ranar juma'a kafin annabi alaihi ya fito zai zo yana zai zo kafin annabi alaihi salam ya fito sai ya dinga wa'azi yana kiran mutane ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza idan ya ga annabi alaihissalam zai shiga cikin masallaci sai ce kun gan shi nan ya fi kowa a halittar Allah in ka bi shi ka tsira in ka saba masa ka halaka amma munafiki ba da gaske yake ba wannan yana sanar da shi sannan yan uwansa munafikai sukan rabu wani ya koma can karshen gabashin masallaci wani ya koma can yammacin masallaci wani karewa wani kudu wani tsakiya su dinga nishi suna numfarfashi duk munafikai suna sauraro su ji mai annabi alaihi faɗa su fita su canja maganar amma dai ya san su yana in ya zo ya hau kan mimbar yana kallon kowane munafiki ma ba zai ga kowa ba shine bi asrarul qulubi munabbawa to lokacin da ya je tabuka alaihi salatu wassalamu ya gama ya dawo dama sun yada a garin madina cewa annabi alaihi ba zai dawo ba in ka ga zo madina sai dai ta kasa ta sai suka ji labari an ce ya gashi nan kura ta tago an danno an za a ta shigo madina sai suka ce ba su ga ta zama ba idan ya shigo madina za su ji kunya sai nan da nan dukkanin suka yi amawali suka ce za su zo tare amma kowa ya ɓoye makami ana zuwa sai su aiwatar da shi akan annabi alaihi salam shikenan ya bar duniya ba za su ji kunya ba ana zuwa ya doso madina sai ya ce da sabayar wani lakubu ta sama ni kuma ta kwari zambi shi kadai a rakumansa sai ce sai huzai fasu dan badar liman radiyallahu anhu yana rike da akalar taguwar ana tafiya to shi kun huzaifa wani irin mutum ne Allah ya ce sarkace ce da Allah zai bude nan ta ɗaya ne wanda ba zai kwalla ƙara ba in ya ganshi yana rataye da takobi can sai ku suka taho a guje wai za su gaisuwa sai annabi ala ce su waye wannan sai huzaifa ya zara takobi zuwai suka san yadda ake tsinke kan ‘ya'yan itace haka zai kawo wannan sai suka koma a guji to sai annabi ya ce tafi sai ce masa da wane ne da wane da wane da wane duk wanda yake munafuki na al'umma na sai da ya gaya masa sunan sarana amma kuma sirri ba za ka gaya kowa ba shine abokin sirrin annabi alaihi salam shi sa sai na umar ya taba kiran sai ce huzaifa na hada ka da girman Allah ina cikin wanda ya fada sai ce baka ciki amma ne maka alƙawari daga kanka ba zan kare wani wannan bayanin ba to da ka sai na umar sai yake ta hikima in ana zaune aka ce an yi rasuwa yana khalifa ba zai tashi gaba gaɗe tafiye sallar jana'iza ba sai ce a kira huzaifa sai an zo ana hira ana hira ce haiku an cewa na ya rasu ai sai mu tashi a tafi in yi gafu zai ya tashi gaba gadi to garau ne amma in yi gafu zai ya zara jiki aka neme shi aka rasa sai ce ba na jin daɗi yau zan je wa ya san munafiki ne wanda yau har da annabi a ran da ya mutu annabi ya ce alaihi ya ce matar yau munafiqun kabirun yau babban munafiki ya mutu to ya san su amma rufa ake so da shari'ar musulunci da zahiri take aiki amma farma ce da shi ubangiji yake nuna masa wannan to wannan shine baiti na biyu shi ma ya kare da alhamza munabba'u abin ba wa labari to sai na uku yace afadan nada faidan yayi kyauta sallallahu alaihi wasallam faidan kyauta wacce take mai ban mamaki akwai balaraban kawai da ya zo gurinsa alaihissalam dabbobin da suke tsakanin jabalai ne duwatsu guda biyu kamar a ce tsakanin goron dutse da dala wannan nahiyar gabaki ɗayanta a ce raƙuma ne kaf suka cika wannan gurin sai ce kore ka tafi da su gida tun kafin ya shiga garinsa yake koge ce ya kauma asilin fa inna muhammadan yudi'a yudi'a da amal la yakashal faqa ya ce musana ne ko musulunta Muhammadu yana kyautar wanda ba jin tsoron talauci tsakanin kwari da kwari duk dabbobin gaba ɗaya ce kore ka tafi da su akwai wani wanda shi ma mai ɗakinsa gurin nana khadija radiyallahu take zuwa ta huta in za ta tafi ta bata abinci da komai aji su ci amma mijinta kullum yana gurin sa Abu Jahal ai ta zagin Annabi alaihi salamu ana yi to amma saboda in za a zagi annabi alaihi shi mutum ne amma za su ci abinci ta cika fita sai a kore shi kuma bayan kofar kofar gida ya tsaya sai an gama cin abinci ta shigo wai shi kimarsa kenan a zagi annabi alaihi amma ba shi da kimar za a bince da shi kullum mai ɗakin sa tana cewa dan dan uwanka ne je ka gurin sa kana zuwa yancan suna wulakanta ka amma ka dafi ni gashi abincin gidansa nake kashi kake ci sun za su ci abinci sun kore ka ta matsa masa sannan yana zuwa sai annabi alaihi sai ce wane ne ce ce ga an saka wake guda 100 tafi da su gida naka ne to ba shi da zai daure sai yana zuwa gida ya tura 100 sai jawo kyaure ba inda zai saka yana koma sai ce ga wata darin can je kai katifa a'a ya sake da ya ce ga wata darin sai ce da matar da ba zan iya komawa ba da ma da harshen da zan masa godiya to shine afadan nazafaida sannan lokacin da aka yi yakin hunaini abinda aka samu raƙumi kaɗai ya kai dubu arba'in tinkiya da akuya an samu dubu ɗari da arba'in da ɗoriya amma bai ɗauko gashi ba ko isga gaba ɗaya ya rabar da su kaf safwan ibn umayya ya bi shi wurin yakin amma zuciyarsa na kulle da kullace da annabi alaihissalam da ya zo ya ga safwani yana ta kallon raƙuman nan sai annabi alaihissalam ce safwani ko kana so ne sai kirgi guda ɗari sai kirgi ɗari da ya je ya adana sai ya kauce yana zuwa sai ce kara kirga ɗari sai kirgi ɗari a'a ya ce amma duk da haka so yake raba annabi da rai raba shi da duniya yana zuwa shi sake ta kirgi ɗari ce sai kuma na ji na fi son sa to bi a tirarar ƙulubi ne yana kallon sa dattin bai fita ba a cikin ɗari biyu amma na ba shi na uku dattin ya fita shi kenan sai ya sai ya sai ya musulunta ya kuma kyautata sannan kyautarsa yau ba sa hana shi ya maka gobe shi yasa a ashal maimun yake masa waƙar ce laisa a da'ul yaumi mani a hogada kyautarsa ta yau ba ta hana shi maka gobe ka zai ci ajiye na baka awa kuma in yana rabo alaihissalamu ka zo ta dama in yi dumbuza a baka in ka zo ta gaba ba zai ci ai kai na bawa sai sake baka in ka zo ta hagu sai baka in ka sake da ta in za ka zo su ɗari ba zai ce na taɓa baka ba haka zai tai shi ne a fadan na da faida mutanen suka zo wuhud larabawa na ƙauye suka dinga zuwa daga gari gari gari gari gari a shekara ta goma lokacin abin ya kusa zai bar duniya alaihissala suna zuwa duk wanda suka zo kafin ya fito sai ya kwalliya sa kaya sa turare su to ya zauna in suka fito a tattauna da za a tauna duk wanda za ta fi sai an yi musu catara ta arziki an ɗaura musu kyankyandi na tufafi da kayan abinci su tafi da shi ana aka samu wata kabila da suka zo duk ya musu ya ba su ya ba su ya ba su ya ba su sai ce akwai wani da ya rage a cikin ku ne da zuwa ce sai wani karamin yaro sai ce ai su ma sai an zo da shi to anan ne yaron ya ba su mamaki da ya zo aka zai ce na ce sun bar wani suka ce sai kai sai na ce ka zo sai ce rasulullahi ni abin da nake so kai min addu'a Allah ya sa mun kana'a a cikin zuciyata ko Allah ya cusa mun kaunarka to bayan yayin wannan ko sai ya ko abun ibashi alayhi salatu wassalam to haka ɗabi'arsa take sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya tausafa yayi sai ya masa sannan sai ce wa amala sa'adatan kuma yayi amfani da goran mashi can kyauta da jan hankali nan kuma aka samu mai tsaurin kai to sai a yi maganinsa shine a amala sa'adata yayi amfani da mashi daman shi addinin ya ya kifa addinin ne wato bana qubbatul islami ya kafa bana bunyata lillahi min azamil buna yayi gini saboda Allah mafi girman gini mafi alfarma amma to haɗu bi aswarin min albidi wal qana katangassa shine takubba ga yawa jini na wuce da kuma masu wanda duk izo a yi bashi in dai zai kawo wasa za a yi maganinsa to in ka zo ta abin kirki za a yi ta maka kyauta har a shawo kanka in mutum ya zama baya ji mai tsaurin kai ne to sai a yi a mata gora magani mai taurin kai sai a yi maganinsa nan take daman ga mutane nan jarumai suna kewaye da shi alaihi salamu kowane ɗaya sai ka tar da shi da alfi farisin daidai ike da sadauki dubu ba wai mutane ordinary ba sadauki wanda ake jin sadauki ne waya a tak daidai yake da sadauki dubu in annabi alaihi zai yi tafiya giwar sarkinsa irin ne suke kewa shi ba a iya ganinsa dukkaninsu duk wanda ka zo wanda aka turo mutum dubu mutum ɗaya tak ya isa tarwatsa su ba wai kujajaran mutane ba sadaukai wanda suka isa to su ake magani haka yake tahowa alayhi salatu wassalam shi yasa lokacin da ya zo bude maka alayhi salatu wassalam da ita ho ya zo isauka cikin dare abin abbas radiyallahu anhu ya ji muryar abu sufyan sha abu sufyan ne cikin dare sai ce maza ka zo in tafi da kai in baka ba za ka kaskanta yau sai ɗora shi akan alfadarar annabi alaihi salam suka tafi haimar annabi alaihi salam sai na umar ya gani shine chief security a lokacin da duk rundunar gaba daya yana zaga da dare sai ya gaishe wa nake hangowa kamar muke yin Allah akan alfadarar manzon Allah sallama sai abbas ya zabare ta a guje ana zuwa gaban annabi alaihi salam sai na umar shi ma na zamewa sai ce ba ni dama in sare wuyansa sai abbas ya ce ai na ne masa lamuni na masa ramana sai annabi ali ce abbas ba a zai ce abu sufyan ba za ka musulunta ba sai ce ya ja ya ja ya ja sai ce na yadda dai allah ɗaya ne maka ina da ja amma duk da haka ina mamakin zumuncinka da kuma wato tausayinka gashi na zo mai kun ka sa a kace ne lallashi na kake sai ce suna ubukar tafi da shi ya tsaya sai an wuce ta gabansa ya gani sau da aka aka je aka tsaya da shi wani guri ne mai kunci haka tsakanin dutse da dutse ba shi da faɗi ba kasafe mutum uku za su ije ruwa su wuce ba yana tsaye da sina bakar ana wucewa ana wucewa ya ga wa'annan ce wa'annan fa su ce banuwa ne wa'annan fa banuwa ne waɗannan fa banuwa ne can sai ga guri ya gumure bakin kiran dukkanin su zakaru ne sai ce wannan fa sai ce muhammadu ibn abdullahi rasulullahi ne abu sufyan sai ya burgita ya ce haka ya kasaita ya ce abbas mulkin ɗannan wannan naka fa ya kasaita sai ce sake larka ummuka inna hanubuwa annabta ce to aka aka ya ga wannan sai aka sake shi aka ce tafi gida yana zuwa mata suka ce ai sai a tare shi ce sai dai ku je amma ba dai ni ba an yi masa abin da ake kira intimidation tactics intimidation tactics irin yadda kasashe suke atasaye na soja a ɗauko makamai a ta nunawa kowace ƙasa ta gani cewa ba wasa bane nan in kuma 'yan damba ne zai saka guru guraye ya saka su a gogo a zo a saka kambu a saka wani akayo a saka daga wai abokin gaba ya san fa ba wasa to shi da aka yi masa wannan ya ga soja sosai ya ga ba a ganin fuska kowa sai iya kwaye ido kare ko ne ya saka mai gifar sun taho da takubba suna wal wal wal wal wal ga masu nan manya manya sa'ada irin wanda haka Allah ya halarci karfi wato itacen ba sai an miƙa da shi ba an miƙa Allah ihe su irin wanda shine sa'ada Abu Sufyan sai ce ai ba magana shikenan an yarda an bi to sai Safwanu wanda aka ba raƙumi 300 nan shi sai ce bai yarda ba da ikimar ta dan Abi Jahal sai suka tafi wani dutse ana kiransa Handama suka haɗa kai da matasa 'yan hayaki suka ce in dattawa sun yadda su ba za su yadda ba ba za su yadda ba to akwai wani batun daga cikin banu bakar kullum ya tashi sai ɗauko wani makami dinga girgizawa yana gaya matarsa wannan da shi zan kawo miki bawa ya miki shara yana nufin annabi alaihi salam haka yake cewa zan kawo miki shi hannan shara zai dinga miki na miki wanke wanke to da ya jira na fito ba sai ta ya hada da su ikramata dan abi jahal ba to annabi alaihi salam da ita shi sai ya raba rundunar sai ce Khalid ibn Walid sai zana masa bita nan ka bita can ka bita can ka bita can har ka tashi a gindin Ka'aba Az-Zubair ibn al-Awwam tana ce kai kuma bita nan ka bita nan kar ka tsaya sai a kabarin nan na Khadija ka kafa mun khaima Abu Ubaida ibn al-Jarrah yace kai kuma bita nan sai mun hadu da ku a Ka'aba to takadin na yaki inda aka ce Khalid ibi annabi alif ya san yan hayakin nan nan suka tsaya to yana zuwa da wayanda yake wa jagora kawai sai ku yi gansu ai da ya fara sara suka so mu duka suka tarwata shi wannan balaraban da yake sha zai kawo matarsa da ƙarshe ya koma gida a guje kyauran ma ya kasa rufe ta ke da matar rufe kofa ki daina magana rufe kofa ki daina magana a'a sai ce farra safuwanu wa farra ikirama ya ce da rigin jin wani irin kara lati su mawa illa gama gama ka san aka tsake zakoki kake kura nishin su irin kukan zaki ne ko ne yake dukan sai ka ji kamar ra'aji ce take sauka ya ce sai na ga safuwa ne yana gudu dundunesa suna taba ƙesa sai na ga sai na ga ikirama yana gudu yasa tana taba gwiwa tana taba gwiwa sun dume su tana taba gwiwa sai ce daina da magana daina magana kar a zuba a kama ni to haka aka shine a amala sa'adata wanda duk ya tsaurin kai to zai ga masa zai ga zarata yanzu a yi maganarsa kawai duk share su kawai ya wuce bai tsaya ba sai a gindin ka'aba annaba sai je can da aka sa masa kaima nan ma kuma aka sa ya gama sai taho sai gauro usama ta dan zaid akan raƙumi sai sunkuya yana Allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda sai kuma yace Muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شدعه فآذره فاستقلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إتيكي تميمي تاوى kuma mawaki yana gabansa yana kallo banil kufari an sabilihi al yawma nadrikum ala tanzilihi darban yazilil hama an magili kai makafurta ku gafara ku ba da fili yau za mu dinga sa takobi muna cire kawuna ya wuce ya je ka'aba ya je inda ƙauren ike sai tar da manyan garin maka guda biyu suna hira suna cewa ba mu taɓa ganin bakin ciki irin na yau ba dan ya ce ne bakin cikin tsawon rai da na ga wannan ranar sai ya ci maka mu muna da rai yana zuwa sai ce wani me kake faɗa ne sai ban ce komai ba kai ba sai ce kai ka ce kaza ka ce kaza ya safa masa kaf kai ma ka faɗa sai ce to ko me muke jira dan ba wanda ya ji wanda mu ce ko wanda sai ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sannan ya hudu ba abinda zai yi wannan dai kawai na kane akan a'amala sa'adata ya amfani da masu miƙaƙo fasata bi zakal halka da haka ita fi da al'amuran bayi linan wa shiddata linan tausasawa a baka abun duniya a faɗa maka kalma mai daɗi a yi maka kyakkyawar mu'amala ya yi siyasar duniya da wannan ya tafi da mutane da yawa wa shiddata masu taurin kai kuma ya amfani da ƙarfi a kansu haka yake sasa ya susu siyasata wannan kalmar da muke kira siyasa da hausa larabci ne shine tafi da al'amuran bayi ta hanyar tausasawa ko ta hanyar tsaurarawa to masu kirki ya kyautata musu ya tausasa musu ya tafi da su wanda kuma masu tsaurin kai an yi amfani da ƙarfi an yi maganinsu haka tafi da wato bayan Allah ya ce fa ya habba zaminu ce ma dalla da wannan annabi liman sha'a umdatan ga wanda yake son ya samu ubangida to ya isa a bai tsarke shi ubangida amma meye matsayinsa a ce imamun lirusulullahi shi ne shugaban manzannin Allah to fa a ragayewa to ina waninsu kuma tun da su kansa annabawa shi ne shugabansu to wanda ba annabi ba wane shi bada'an wa audata a farko da ƙarshe shi ne imamun lirusulullahi tun azal shi aka sa kuma a ƙarshe shi ne dai don duk annabin da za a aiko ko manzo da za a aiko sai Allah ya ɗauki alkawari da shi wa yanzu aka zallahu mai saƙan nabi'ina lama ake tukun min kitabin wa hikimatin sun maja akun rasulun musaddiqun limama akum la tuminun na bihi wa la tansuranna duk annabin da za a ko sai Allah ya masa alkawari idan ka zo kana tafiya rasulana muhammad sallallahu alaihi ya zo to za ka aje naka saƙon za ka bi shi za ka zama ga cin sahabbansa za ka taimaka masa sai ya yadda in ya yadda to ubangiji ce to fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidi ku zama shaida ni ina cikin kuma shaida sannan a aiko annabi da cikin annabawa sannan a zo to wannan shugabancin tun anan aka bashi sannan da aka zo doron ƙasa kuma Allah sai sake nuna wannan ranar Isra'i mala'ika Jibril ya zo cikin dare ba a sa shi wa insu salloli ba ba a sa shi azumi ba ba a sa shi wata sadaka ba baga tatan jibrilu zai ce ana gayyata ka a babbar fada kawai ya fito ya tada baraka ya hau alayhi salatu wassalamu mai suka tafi suka sauka a baitul maqdis a nan gurin sai aka tara masa annaba da manzanni alayhi salatu wassalam aka yi masa nadin sarauta domin yi musu sallah wannan sallar da yi ita ce ta nuna shi ne shugabansa an yi masa naɗi coronation ya zama shugaban annaba da manzanni alaihi salatu wassalamu a doron ƙasa to sannan daga nan kuma sai ya miƙe alaihi salatu wassalamu kuma sai ya tafi mi'iraji nan kuma dukkan halittar take sammai har abin da ya wuce saman gabaki ɗaya sai da ta kai dukkan saman sama'an sama'an sun maza da alasabi sai kai tafin kafarsa shine yake hango sammai mai sama sai dai ta daga za ta hango shi alisra to ya je nan ma faka na kaba kausai na au adana nan kuma almala'ul a'ala aka sake nada shi shine shugaban halittar Allah gabaki daya a ƙasa shine shugaban halittar Allah gaba daya a sama to saura daya shugabancin sai nan gaba za mu gani shine a filin alƙiyama shi ma aka je alkiyama kowa sai ya raina kansa in ya raina kansa ba wanda zai iya wani abu dukkanin manyan da ake takama da su annaba da manzanni alaihi salatu wassalam sai an je gurin su akan sai ceto kowanne sai hanzari ce ba zai iya ba to gurin sa za a zo shi kadai alaihi salam ya ce ana laha ni ne nake da wannan to in ya je al'arshi zai yi sujada sai Allah ce da shi irfa'ar asaka daga kanka yau ba ranar ganin girma na bace ranar ganin girman ka ce saboda in nuna wa halitta waye kai shi sa na tara kowa ba dan haka ba da duk wanda ya mutu in dan wuta ne daga kabari za a wuce da shi wutarsa in dan aljanna a wuce da shi amma saboda a nuna wa duniya shugabancin annabi alaihi salamu shi yasa za a tara alkiyama kowa sai ya gaza ran nan to shine kadai zai iya wannan alfarmar ya ce a saurari halitta a yi hisabi a sallama koma ya koma gidansa to Allah zai wannan yan wuta a wuce da su wuta wanda za a auna aikin a auna sai an tsallake sara'i kuma an tafi ga aljannar ita ma ana kallanta ba wanda ya isa shiga ga ta nan da kofofinta da komai amma ana daga waje ba wanda ya sai itinkari aljannar to annan ma shi ne zai tashi alaihi salamu shi kadai ita fi kofar aljanna in gaje zai sa hannunsa mai albarka ya kwankwasa kyauran kwankwankwankwankwan ruwa ne yana daga ce ce man su ce muhammadu ba zai ce rasulullahi ba domin wannan suna shi ne mabuɗin shi aka ba shi shi mala'ikan kula da aljanna sai ya ji suna yana ce muhammadu sallallahu sai ce bika umirtu da kai aka umarce ni rubuta sai ta ce bude kowa yana waje da annabawa da mursalai da duk wani mutumin kirki ana gefe ba wanda ya isa to in ya je in ya shiga aljannar zai yi tafiya taku kamar goma sha biyu to annan ba zai yi sujada to in ce daga kanka me kake so ya ce kai izini a shiga sai ubangiji ce na yi to yana yin wannan dukkaninmu nan kowa yanzu in ya tashi daga nan akwai wanda zai masa jagora koma gidansa kowa ya ce to yanda za mu san gidanmu na aljanna bai wato sanin gidanmu na nan duniya bai fi yanda za mu san gidan aljanna ba da Allah ya wannan da ya wannan ceton Allah da shi kenan ba wanda za a nuna gidansa kowa ya san gidansa tangarangan kamar yadda ya san gidansa na duniya to shine imamu lirasulillahi kenan bada an wa'audatan farko da ƙarshe bihi ya fita zikiru da jamilu wa yubda'u da shi ne ake kammala an bato kyakkyawa in za a yi kiran sallah sai da sunansa in za a tada ikama sai da sunansa alaihi salama in za a musulunta sai da sunansa alaihi salatu wassalam in za a yi talifi na littafi sai an yi salati gare shi alaihi salam idan za a yi addu'a sai an yi salati gare shi alaihi salam in an gama sai an yi salati gare shi alaihi salam shine yuftamu zikru lil jamil wa yubda'u da shi ake farawa da shi kuma ake kammalawa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma